أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraren mu ta kafar yada labarai bon ferai kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci na kusa da nesa na cikin ƙasa na wajen ƙasa muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta 45 zuwa aya ta 46 a cikin suratul anfal a yau za mu kuma a ƙarƙashin aya ta 44 zuwa aya ta 45 a cikin suratul anfal a shafi na 182 saboda tana da alaƙa da ayar da ta gabata sai mu haɗa bayanin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu da wata jama'a, an gane ko nan za a ƙaddara mata kafiratan, domin mi domin duniya musulmi ne da kafiri, musulmi zai yaƙi kafiri, kafiri zai yaƙi musulmi. To da an ka ce, Ya ayyuhal ladhina amanu mun samu mi, mun samu jama'a mai imani, kenan idza laqitum fi'atan kafiratan, idan kuka haɗu da jama'ar da take kafirai an shafe shi dan ba dole bane sai an kawo shi zaka iya fahimtar sa lil muqabala an gane ko fi'atan kafiratan kenan fil harb nan ba ana nufin in an hadu da kafirai ba a saman hanya ana ana nufin a fagen yaki liqa ne khas fathbutu Allah subhanahu wata'ala ce ko tabbata ma'ana kada ku yi gudu an gane ko to wannan shi ake kira al-itlaq in an ce al-itlaq shine abinda an ce fathbutu ku tabbata ba a faɗi adadin da za ku tabbata akan shi ba ba a faɗi lokacin da za ku tabbata akan shi ba sai zaman to fi'ili wato yana matsayin mutlaq Profesa Ustaz Dr. Kabir Yunus da ke garin Kano a cikin littafin sa Dirasatun fi usul tafsir yake cewa malamai da sun ka zo a babi na annahi wa shart da kaza sun faɗi siyarkin su da komai da komai sun fayyace su yace amma da suka zo wajen itlaq sai ba su yi ba sai ba su tantance sigogin shi ba yace to amma bil istiqra idan aka duba za a gane shi itlaqi yana da siga guda biyu domin mu na farko muna da alfi'ilu shine fi'ili fi'ili musamman fi'ili amri an kai maka umarni mutlaq ne yanzu misali inda Allah subhanahu wata'ala ce fathbutu ku tabbata to ai nan tabbata ta zama to mutlaqa ba a faɗi adadi ba ba a faɗi adadin lokaci ba ba a faɗi komai ba haka dai fathbutu ku tabbata ya zama to mutlaq malam yace sannan kuma abu na biyu wanda as-sigha ta al-itlaq shine wato an-nakira muna da nakira an-nakira fi siyaqil amri aw al-istiqbal idan an ka samu annakira ta zo an gane ko fi siyaqil amri a lokacin da an ka yi umurni ko kuma al-istiqbal abin da ya zamanto zuwa gaba to shikenan wannan tana zamantowa mi tana zamantowa wato al-itlaq kenan amma annakiratu fi siyaqil khabar al-muthbat nakira in ta zo a cikin siyaqil labari wanda an ka zo da shi fatadullu alal ibham tana nufin abu ya zo a dunkule al-khabaru al-muthbat in nace jaa rajulun wani mutum ya zo kaga wannan mutumin mubham ne ana bukatar mi ana bukatar a san wane ne shi amma in cikin qur'ani ne ba dole bane sai an san shi in qur'ani bai fade shi ba sunna bata fade shi ba dan ka a ce waja rajulun min aqsal madinati yas'a wani ce ah to wane ne rajulun kinnan wannan qur'ani bai fade shi ba sannan annakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahy aw ash-shart tufidu al-umum nakira in ta zo cikin sharadi an gane ko ko ta zo in ja a rajulun to ko ne irin namiji ne ya zo sannan in ta zo fi siyaqin nahyi an gane ko in cikin halin hani ne an gane ko latan harajulan kenan kakka hana kowane irin namiji in kuma fi siyaqi sharti ne ko fi siyaqi nafi in an ce fi siyaqi nafi an kore la rajula misali to shikenan an kore sai zama to tufidul umum ko la rajulan tunda nan yana da guda biyu to amma in ta zo fi siyaqil amri ko ko fi siyaqil istiqbali tana nufin abin da zai zo gaba sun kace tufidul itlaq za ta zama to mutlaqa to kenan siyagul itlaq al fi'lu an gane ko sannan kuma annakira fi siyaqil amri aw al-istiqbal kamar da malin ya faɗa to nan fasbutu ku tabbata nan alfi'lu ne ya zo sai zaman to nan itlaqi aka yi amma yana buƙatar taqyidi dama Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar kaga fasbutu ku tabbata fala tuwalluhum kada ku juya ku bada baya muka ce yana daga cikin kaba'ira dan Allah ya nuna duk wanda ya juya ya bada baya Allah zai yi hushi da shi sannan mu kuma shi jahannama ko ba haka ba kuma duk abin da kaji an ce Allah zai yi hushi da mutum ko kuma makoman mutum wutar jahannama in musulmi ne tunda Allah ya fara da ya ayyuhal ladina amanu wannan yana nuna abin nan kaba'ira ce don da ya ayyuhal ladina amanu ya bude magana ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to sai malamai suka yi sabani akan wannan tabbata waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa to nan da an ka ce abin nan ne fasbutu kenan ku tabbata ku tabbata akan adadin da zai zamanto daidai da ku kun san can farkon musulunci an ce musulmi guda zai iya tsayawa akan mutumi akan mutum goma an gane ko in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in akwai 20 za su rinjaye mi za su rinjaye 20 wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun idan akwai mutum 100 za su iya tsayawa su rinjaye kafiri dubu sai daga baya sai aka shafe wannan hukunci an kace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa ko du'fa ko du'afa qira'o'i ne Allah ya sa akwai rauni tare da ku to afa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 100 za su rinjaye mutum 200 kenan da mutum musulmi guda zai tsaya akan mi fasbutu na farko ku tsaya gaban mutum goma hali na biyu sai aka taso fasbutu ku tsaya akan mutum biyu kenan sai zaman tonin subutin nan an yi takayidin sa da mutum goma a da idan sun wuce mutum goma zaka iya yin gudu in kana musulmi kai kadai daga baya aka dawo da shi mutum biyu kenan yanzu idan sun kai mutum uku faf mutu ba a nufin ku tsaya ba kuna iya ku tafi waɗansu malamai haka sun ka tafi sun ka ce an yi nasu din wancan hukunci waɗansu ko sun ka ce a'a an yi taƙayyidin shi ne domin an ce idza laqitumul ladina kafaru an safi lokacin an ce fasbutu shi ma subuti itlaqi ne an ce ku tabbata daga baya sai aka yi taƙayyidin shi da mutum goma ko kuma aka yi nasu din shi da mutum goma aka dawo da shi mutum biyu an gane ko sannan kuma aka yi taƙayyidin shi da in mutane sun limka ku so uku kuna iya ku yi gudu babu matsala waɗansu malamai suka ce a'a nan rukhsa ce Allah ya baku ya rage daga mutum goma ya maida mutum biyu ko da sun riban ya ku ninkin ba ninkin in kun tsaya an kashe ku kun yi shahada babu wani laifi akan ku to don haka ya kamata mu fahimci wannan fasbutu ku tabbata wazkurullaha kathiran ko ambaci Allah ambato mai yawa kenan wazkurullaha zikran kathira jiya mun dan yi bayani akan wannan kalma ba sai mun tsawaita ba ko ambaci Allah ambato mai yawa akwai azzikrul mutlaq akwai azzikrul muqayyad wanda an ka kayyade shi da adadi a cikin alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko aka kayyade shi da lokaci ko da wata siga sai ka kayyade shi wanda aka bar shi sake kuma sai ka bar shi sake ba za ka kayyade shi ba sannan akwai azzikru bil qalb ambaton Allah da zuciya ganin kimar Allah da kuma karanta alkur'ani da kuma sauran abubuwa na wato sunna misali cikin zuciyarka kai muraja'a sannan akwai azzikru bil lisan kai ambaton Allah da harshe sannan akwai azzikru bil jawarih kai ambaton Allah da gabanka ka bauta ma Allah da su sannan akwai azzikru bin ni'am kai ambaton Allah da ni'imomin da Allah ya baka shine ka saka su inda Allah subhanahu wataala yake son a saka su duk abin da Allah ya baka da ni'ima ta duniya wafkurullaha kafiran ko ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun saboda ku rabauta saboda ku rabauta ku ci nasara duniya da lahira wato ana kiran alfalahu da larabci shine mutum alfauzu bil matlub ka samu abin da kake so wan najat min al marhub kuma ka tsere ma abin da kake kyama kenan shine ka samu aljanna ita ce abin da kake nema ka tsire ma wuta shine alfalahu a wajen Allah subhanahu wataala alfalahu ba shine nan ba ana nufin mutum ya dubara ya samu duniya cikin hushin Allah cikin sabon Allah wannan ba cin nasara bane wannan asara ce ina fatan mun fahimta sannan kuma alfalah wani lokaci larabawa suna amfani da shi da albaqa'u sarmadi tabbata hatta abada wadda babu zawali a cikin ta wannan kuma aljanna ta hada wannan in ka shiga aljanna khalidina fiha abada babu zancan a ce wato zaka gushe a cikin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayani khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Allah subhanahu wataala ya bamu aljanna firdaus al'ala ya rabbal alamin Allah sai Allah ce wa ati'u Allah wa rasula وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah subhanahu wataala ce wa ati'u Allah wa rasula ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya wala tanaza'u kada ku yi sabani takhtalifu fi ma bainakum inji mai jalalaini tunda muna fassara kalmomi ku yi sabani akan abin da yake tsakankanin ku fatafshalu tajbunu kenan sai ku raggonce wa tadhhaba rihukum sai kuma rihukum yace quwwatukum karfin ku wa dawlatukum da daular ku tadhhaba sai ta tafi an gane ku wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri bin nasri ta fuskar Allah zai ba su nasara wal auni sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su to malaman da suke kula da alaka tsakanin ayoyin alkur'ani da kuma jumloli na alkur'ani kamar yadda nake faɗar irin wannan sai suka ce da aka zo ya ayyuhal ladina amanu ana zancen yakin badar bayan an nuna musu Allah subhanahu wataala ya taimake su kamar yadda muka bayani a jiya a cikin at-tahrir wa tanwir Allah ya ba su nasara tare da cewa adadin su da makaman su da yawan su da yanayin da ake ciki da wurin da suke bai ba su damar da su ci nasara akan kafirai to sai Allah ya ba su yanzu ka'ida kulliya wato shine ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun in dai sun tabbata sun ambaci Allah to ba a wai a badar ba ma da suka suke da karamcin adadi a kowane lokaci ga irin yadda za su samu nasara to bayan an yi wannan sai an ka ce wa atiullaha wa rasula kaga na an yi atsafi na umurni akan umurni wato an ce su tabbata dai kenan fathbutu wadhkurullaha sai an ka ce su ambaci Allah la'allakum tuflihun sai anka ce wa ati'u Allah sai anka yi atful amri ala al-awamir sabiqa to amma anan akwai wata magana shi abu na farko da anka ce fasbutu ku tabbata da aka ce wazkuru Allah ku ambace Allah sai anka ce wa ati'u Allah ku ma Allah da'a to ai yi ma Allah da'a ya shafi dukkan komai da komai domin tabbata a wajen yaki yana daga shi ma Allah da'a rashin gudu a wajen yaki yana daga cikin ma Allah da'a ambaton Allah yana daga cikin Allah da'a to ya an kai sai an ka kawo khas sannan an ka kawo am sai malamai din sun ka tafi cewa a'a nan wa atiu Allah wa rasulahu na ana nufin kuyi ma Allah da'a kuyi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'a a cikin al'amarin yaki ake zance kenan sai ya zamanto wanga yana magana ne akan mi akan wato abin da zai zo gaba kenan sai zamanto da wancan da wancan akwai bambanci tsakankanin su waɗansu kuma daga cikin malamai suka cewa a'a shi wa Allah ya shafi komai da komai an kawo khas sannan an ka kawo am dama qur'ani yana da wannan uslubi wani lokaci sai ya kawo khas sannan ya kawo am sannan wani lokaci ya kawo am sannan ya kawo khas wannan balaga ce ta alqur'ani wanda yana buƙatar bincike zan ba da misali a gurguje Allah subhanahu wataala ce tanazzalul mala'ikatu an gane ko a cikin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr kaga ce tanazzalu al malaikatu malaiku suna sabka war ruhu da malaika jibrilu to ai malaika jibrilu yana daga cikin mi yana daga cikin mi yana daga cikin malaiku to me yasa aka kebance shi saboda a nuna matsayinsa da girmamawa kaga an kawo am sannan an ka kawo khas sannan ana iya a juya sai a kawo khas sannan a kawo am Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu ya ku dan da kuka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ko abin nan wasjudu ku sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku a to da ruku'i da sujada ba suna cikin bauta ma Allah subhanahu wataala ba a a waɗannan an keɓance suna saboda wata miza da ake son a keɓance su ruku'i saboda ba a yi ruku'i ba cikin sallah ba sai sun ka ce sallah ake nufi usjudu ku yi sujada ita sujada ko da yaushe ana yin ta ko ba cikin sallah ba domin akwai sujudu shukuri sai an ka fara da wanda ba a yi sai cikin sallah wanda ba a yin shi cikin sallah sannan aka zo ga wanda ana yin shi ko ba wajen sallah ba wasu ka ce a'a rukunne ne masu muhimmanci a cikin ibada kuma da sallah shi yasa aka keɓance su sannan an ka ce wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku waf'alul khaira ku aikata alkhairi wadan sun ka ce da wa abudu rabbakum da waf'alul khaira duka daya domin ibada ita ce alkhairin alkhairin shine ibada wasu ka ce wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku waf'alul khair kiran nan abin da ya shafi bauta ta Allah waf'alul khair ku aikata alkhairi zuwa ga bayansa sun ka bambanta sun ka bambanta su maganganu ne na malamai to me yasa aka keɓance ruku'i da sujada saboda kula da su kuma saboda nuna muhimmancin su ko saboda tambihi zuwa ga nuna muhimmancin su ashe wannan balaga kana iya yin ta a cikin bincike dhikrul am fil qur'an ba'd al khas wa dhikrul khas ba'd al am fil qur'an wa al balagha wal hikam al mawjuda allati tantariju tahta hadha al uslub wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai wa ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wa rasulahu da manzonsa wala tanaza'u kada ku yi jayayya asalin shi wala tatanaza'u ne sai aka shafe mi sai aka shafe ta'un daya wala tatanaza'u kada ku yi jayayya to wani zai ce a to an ce kada a yi jayayya anan kuma muna ganin musulmi suna yin jayayya ana samun matsala ko kuma wala tanaza'u an ce kada a yi jayayya kuma qur'ani ya ce a tattauna da ahlul kitab kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattauna da mi da ahlul kitab sai a ce a'a ya kamata anan mu fahimci nukta guda biyu don abubuwa ne masu muhimmanci abu na farko tattaunawa da ahlul kitabi da kafirai Allah ne ya umurni da ayi shi amma Allah ya azamai sharuɗa ana kiran shi alhiwa ko almujadala billati hiya ahsan domin in yazo aljidal zammu ne galibi sai an yi taqayyidin sa shi yasa Allah ya bada umarni yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum ashe wannan an yarda za a yi jayayya a tattauna da su amma kuma dan a ba su dalili shi yasa Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin za a tattauna da su za a yi jayayya da su amma jayayya ba wai dan saboda a rinjayi wani ko a nuna an fishi a saboda a nuna mai yana akan ƙarya kuma a bashi dalilai ingantattu masu gamsarwa liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ashe don musulmi su haɗu tare da kafirai ko a yi alhiwarul alami an gane ko ba ittihadul adiyan ba a'a a tattauna tsakanin addinai ba a haɗa addinai ba wannan abu ne wanda an san da shi tun farkon musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tattauna da wafudu najran shine ma dalilin sarko suratu ali imran ga dalilai na an basu daban daban daban daban daban inda masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ba'di ma ja'aka min alilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusana أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن, إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين المهم دي كلمة المحاورة تزو القرآن أنما وسن تتونا دا كافر ريبا يوني أكساب تتونا دا كافر ريبا بابو النبي دا الله تورو بي تتونا دا كافر ريبا باسو حجة كوبا حكبا ذاكو ديبا تشين القرآن وانا أكويشي أما يزمن تو تاري دا شروط دا دليلي باوي أتي ذا أزو ححد الدين با أتي ذا الدين addini daya akwai alfarko baina ittihad ittihad al-adyan da kuma al-muhawara baina al-adyan ina fatan yan uwa dalibai sun fahimci wannan sai abu na biyu wala tanaza'u an gane ko da an ka ce kada a yi jayayya to kuma sai me yasa Allah subhanahu wata'ala yayi hani da a yi jayayya a'a musulmi ma suna tattaunawa akwai tattaunawa ta musulmi tsakankaninsu mas'aloli idan ka diba za ka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun yi sabani akan wadansu mas'aloli amma kuma sun tattauna da dalilai kowa ya ba wani dalilai ba tare da an ga laifin juna ba kuma menene in aka yi sabani ya za a yi a samu warware shi Allah subhanahu wataala ya bada hanyar da za a bi فإن تنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إن أنا سو إن لكتي يتاسو ساباني أنسان سي أنسى ميشي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين زائي ساباني تكن أكيدا زائي ساباني تكن مسألولين فيك fiqhu sabani cikin aqida shine Allah abba yadda da shi ba sabani na fahimta Allah halicci mutane fahimta su ba dai ba amma a zuba dalilai a gani wanne ne dalilin sai fi karfi a dauka kuma idan ma mutum bai dauki dalilin ka ba abin da yadda ana yin sabani a cikin shari'a to shikenan sai ka duba ka gani an gane ko ka duba ka gani wanne ne ya fi karfi kai ka dauka ka karanta alfiqhul muqaran ka karanta yadda ake tace dalilai yadda ake gane ingancin dalilai da tabbata su sai zama to kana tattauna akan ilimi ba akan son jayayya ba amma ba tare da abin da bai kai bai kawo ba wanga ya kafirtar da wannan wani a'a wanda ya abin da ya cancanta a kafirtar da shi a faɗi aiki kaza idan mutum ya aikata shi kafirci ne amma kuma a kada mutum ya saba ma akan makruhi ka zo ka ce wani fasiki na jahili na jahilun bi qawaid shari'a la ya'rifu shay'an kaza kaza kaza kaza kaza kada son sai ka huce hushinka ma'ana a ƙarƙashin waɗansu dalilai da su don wa'azi don waɗansu suna ƙoƙarin su zagi waɗansu mutane ne idan sun zage su kai tsaye ba tare da sunan wa'azi ba za a kama su ko za a yi shari'a amma idan sun ka laɓe tasattaru an gane ko tahta sitaril wa'az sun ka ɓoye ƙarƙashin sunan wa'azi tunda a kasashen ba za a yi kama mutum ba a ce wa'azi yi a ce abin da sai ce a'a aya ne ja shi kuma aya guda ya ja ya yi zagi ɗari to ina wa'azi shi ya kamata in ma mutane ba su sani ba to Allah subhanahu ta'ala ya san niyyar kowa Allah ya kyautata niyoyin mu wala tanaza'u kada ku yi jayayya domin jayayya bala'i ce fatafshalu an gane ko sai ku ragwance waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce fatafshalu kin nan fi'ili na mansubi bi an mudmaratan ai fa an tafshalu wato sai ya zamanto ku ragwance kina Allah ya hana jayayya daban sannan kuma mi abin nan sannan Allah subhanahu wataala ya hana mi ya hana wato ragwancewa waɗansu daga cikin malamai suka ce wala tanaza'u fatafshalu shi fatafshalu kin nan jawabun nahyi ne kinan sai zamanto wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu sai ya haifan muku da wato yin rauni kaga Allah subhanahu wataala ya hana yin jayayya waɗansu ikadiba cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yake kawo wata magana yake cewa to halin da Allah subhanahu wataala yayi akan jayayya a ammu min al-amri bi ta'a ya fi faɗin ma'ana daga umarnin da an kai an ka ce a yi da'a wa ati Allah wa rasula li'annahu domin li'annahum in domin an gane ko idan an ka hana musu at-tanazu bainahum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana at-tanazu bainal muslimina musulmi su yi sabani tsakankanin su fattanazu ma'a waliyil amri aula bin nahyi yin sabani an gane ko tsakanin musulmi da mushuwagabanni ai fito na fito na fitina ya ce to shi ya fi cancanta a bar shi ashe duk sabanin da zai kawo fitina ba za a so shi ba sai dai duk mutumin da zai kawo kafirci ba za a yarda da shi ba kuma ba za a ba daina wa'azi ba amma abinda ake so almunaza'a bil haqqi wad dalil zaka tattauna ka nuna abu kaza ba gaskiya bane amma kada a ce ai shiru kuma a daina wa'azi sai kafirai su ɗebo komai da sunan majority da geography su demokratiya su kawo su ce wannan majority ta yarda da shi ƙato shi aure ƙato a ce majority ta yarda mace ta aure mace a ce majority ta yarda to mu majority zama bauta ma ko Allah zama bauta ma shi da muke son mu yi tambaya fatafshalu Allah subhanahu wataala ce to in kun kai jayayya fatafshalu wannan zai sa wa ku ragwance to in ku an ragwance al'amari ya lalace wa tazhabari hukum in kun ka ragwance wa tazhabari hukum an gane ko sai kuma abin nan wa tazhabari hukum sai karfin ku ya tafi kin zaka kaddara an tunda yace bai ce wa tazhabri hukum ba kenan wa an tafshalu wa an tazhabari hukum dan karri hukum iskan ku ya tafi to kaga an ka ce rihu iska to ai iskan mutum an ka ce iskan mutum ya tafi tafi iskan mutum ai ba wani abu bane ina fata ana fahimta ta amma menene alqur'ani ke domin an ka ce arrih iska Sheikh Ibn Ashur ya ce taharrukul hawa'i motsawa iska yana tafiya bu wata mawujihi da kuma tafiyar iska yana tafiya ta mawuj daga almauju ne kamar taguwar ruwa abinda yake hauhawa an gane ko amma nan waɗansu malamai sun kace abinda ake nufi da shi alghalaba kamar yadda shi mai jalal ya fassara shi da alquwa sai karfin ku ya tafi waɗansu domin iska abu ne mai ƙarfi yana tafiya da abubuwa waɗansu sun ka ce wa tazhabari hukum daulatukum daular ku ta tafi to duka waɗannan fasarorin ba su cika da juna ba domin mi domin ƙarfin ku ya tafi idan ba ku da daula kuna son ku kafa daula sai kuka yi sabani rabuwa za ku yi kun ga kun taimaka ma kafirai idan kuna da daula kuma wa tazhabari hukum daulatukum in kuna da daula kuka yi sabani kuma sai kafirai su zo su mamaye ku kamar yadda aka yi ma daula ta musulmi a Andrusi Andalus da sauran wurare musulmi sai su yi sabani shikenan sai kafirai su ɗauki wannan jiha su ɗauki wannan jihar su eh sai su halakar da mutane su huta haka kuma suka yi mu duk inda suka je yaki har kasashen da ma ba na musulmai ba in ka tafi lokacin da aka yi mulkin mallaka colonization yana daga cikin abin da ya taimaka musu yaƙe-yaƙen da ke akwai tsakankanin masarautu almuhimmu dai wa tazhaba hukum waɗansu malamai suka fassara shi wa tazhaba haibatukum haibaku kwarjinin ku zai tafi domin yawan sabani a zamana kullu ana cece ku ce tsakanin mata da miji cece ku ce tsakanin ɗalibi da malami cece ku ce tsakanin malamai cece ku ce tsakanin shugaba da mabiyi cece ku ce tsakanin mutane wannan sai zama to kamar kun zan ba ku da wani aiki shi sabani in ya zo sai a duba ya za a yi a tattauna a mutunta juna a ba juna da lillai in mutum bai karɓa ba kuma a bar shi ba ni na halice ka ba ban da wuta ban da aljanna ban iya shiryar da kai na balle in shiryar da kai bakinta in yi maka addu'a Allah ya shiryar da kai ni kuma in yi fatan tunda ina akan musulunci Allah ya tabbatar da ni akan shiriya har in koma ga Allah me na wani rikici kuma Allah ya kyauta wa tazhaba haibatukum yawan sabani an gane ko yana kawo haibaka idan kana yawan jayayya da mutum sai zaman to baka da wata kima a wajen shi shi yasa yawan jayayya abu ne wanda bai da amfani an gane ko to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya kawo wa tazhaba rihukum sai karfinku ya tafi daular ku ta ruguje Allah subhanahu wa ta'ala ce wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu hakuri yan uwa musulmi kafin mu ci gaba da bayani akan ayar da za ta zo mun faɗa cewa wasu biru ku yi haƙuri haƙuri yana da alaƙa da abubuwa guda uku ka yi haƙuri akan umarnin da Allah ya maka da umarnin da a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan kaga falala ilimin usulul fiqh da fiqh take sai a dauko umarnin da Allah yi Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a bar kaza Allah ya bace kaza al sabru ala al awamir was sabru ala al nawahi abu na uku sai kuma kai hakuri akan abin da Allah zai kaddara ma wanda baka so amma tana yiwa alkhairi ne gare ka kai baka sani ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira yana yiwa ka kyamaci abu Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa to ƴan uwa musulmi wannan Allah ya faɗi wato dalilan da suke sawar an gane ko wato al'ummar musulmi ta yi ƙarfi shine a yi ma Allah da'a a yi ma manzo da'a sannan a daina jayayya an gane ko domin mi domin yin jayayya zai kawo matsala wanda shine asanadiyyar da ya sa musulmi suka faɗi a yakin bad uhudu Allah ya musu alƙawalin za a ci nasara amma da suka yi sabani sai aka samu matsala Allah da kanshi ya faɗa wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin kaji Allah ta hatta idha fashiltum sai da kun karagwanci wa tanaza'tum fil amri an kai jayayya an ga ganima bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada a sabko suka ce a'a ai yanzu shikenan kafirai sun yi gudu waɗanda ɗaya sun ka tsaya a saman dutse jabalin roma suka ne suka bi umarni amma musiba sai da ta shafe da su waɗanda a saman da waɗanda a ƙasan da kowa da kowa sai da musiba ta shafe shi to wannan musulmi sai suka yi mamakin matsalar ta same su me ya same su sai Allah ya ba su amsa da kanshi an gane ko Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah ce ka gaya musu daga wajen ku ne waɗansu suka ce malamai suka ce min inda an fusi kun kuka ce kun yarda ku sakan musu mutum saba'in aifi da'i ba sai an kashe ba abba Allah ce za a kashe musu za a kashe muku mutum saba'in kun ce kun yarda ku samu fansa kuma ku samu mutanen ku sun shahada wani sun kace a'a min indi an fusi kum saboda kun saba ma umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda su malamai suka ce a'a duk ana iya hada su Allah ya kaddara musu za a kashe musu mutum saba'in amma bai hada musu ta wace hanya ba sai da suka saba ma manzo dan Allah ya nuna musu bala'in da ke cikin karkashin saba ma manzo ashe wannan suna daga cikin asbabu da'fi wal quwwa shi yasa kada mu duba mu gani kasashen musulmi mu ce muna sallah muna azumi muna cikin rauni kuma kafin ranga suna ta yi mu ne da suka ga dama a a qul huwa min indi anfusikum matsalar daga gare mu take mu musulmin mu ne ba mu da kyau din zukatan namu din ne rigunan ne adda kyau amma zukatan ba su da kyau kamar yadda in ban manta ba ibnu rumina yake cewa laqad sara hadha nasu illa aqallahum dhi'abun ala ajsadihin thiyabu laqad sara hadha an-nasu yace waɗannan mutane sun koma illa aqallahum sai ɗan kaɗan daga cikin su dhi'aban mutane sun koma kurayi amma ala ajsadihim thiyabu amma sun sanya sutura akan mi akan akan jikin su sun sutura jikin su amma cikin zuciya zuciya ba ta da kyau to kaga Allah subhanahu wataala ce to wannan matsala da ta samu qul huwa min indi anfusikum kace wannan wato abin nan min indi anfusikum daga wajen kawunan ku ne ya samu to yan uwa musulmi ya kamata mu yi abin da ake kira annaqdu dhati bari mu dan tabo daga cikin mushkilolin da kun gana Allah ya faɗi yadda za a yi mu samu cin nasara sai mu tabo waɗansu daga cikin mushkiloli waɗanda suke sa al'umma musulmi ta koma baya ba yadda za a yi a samu taimakon Allah daga ciki hadithi na Sauban Sauban sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sunan Abi Dawud kuma wannan hadithi eh Sheikh Nasiruddin Albani ya ingantar da shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha yayi kusa mutane su harhadu ta tada'a ma'ana za su hadu akan ku kamar yadda ake kiran katta majiya karhi in suna jin yunwa a ce musu an kare kwanon to su yi gudu haka kafirai za su yi muku sai suka yi mamaki wani wata riwaya mutum guda ne tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin qillatin saboda muna ɗan kadan yace a'a kuna da yawa bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl ka ghusaa'is sayl kuna tam kuna da yawa amma kuna tamkakkaran karmami wanda ruwa ke daukowa yana wucewa da shi to kamar haka kuke sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala yanzi anna Allah fi min qulubi aduwikum almahabata minkum Allah zai cire tsoronku daga zukatan makiyanku wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan Allah zai jefa wato alwahan rauni a cikin ku dan ba za a ce kaskanci bin mumini ba mai kaskanci ne a wajen Allah ba sai wasu suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wahan mine ne raunin yace hubbud dunya wa karahiyatul maut son duniya yau yadda musulmi suke son duniya har sun fi kafirai ba sun jin daɗi shi ya sama yanzu ɗiyan afirka da ɗiyan ƙasashen musulmi suna ganin rayuwarsu a ƙasashen musulmi ma bala'i ce shi yasa sun fi son su je turai su rayu suna mafarkin turai suna son su bi ta ƙasa suna son su bi ta ruwa su mutu Allah shi kai ka turai ce ko cikin buhun kuna mana Allah shi kai ka turai ce ko cikin buhun reza na wai shi shi zama nan inda aka sallah inda aka bin Allah bai su ya fi son ya je can kasashen da akwai flash ko kasashen gwara inda akwai yan mata kiristoci waɗanda ba ruwansu da addini waɗanda sun yarda ko arna waɗanda ba su da addini a rinka zuwa bakin flash na dimansh a ji daɗi ana rungumar karuwa ana ce mata ko kuma budurwar shi wadda a kirista yana ce mata onan dujusi onon du juzi onon du juzi alleluia ko kuma ta can turai ya samu batura ya aura ya bar ma musulunci ya bar sallah ya sha giya ya kafircin shi abin da ga dama hubbud dunya wa karahiyatul maut kuma ana kyaman mutuwa in an ce kyaman mutuwa ba shine mu dauki makamai mu je mu kashe kanmu ba a'a da mun ji mutuwa saboda ba mu aikata abin ba mu shirya ma ba ba mu shirya mata ba sai mu ji muna jin tsoron mutuwa amma da za mu tsaya mu yi ibada da kullum sai mu zama ko da mutuwa ta zo muna fatan muna jin muna ma muna ba mu cikin sauna amma kai da kanka ka san baka aikata alkhairi kamar da Allah ya ce ma Yahudawa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim da wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kuma ko mun dauke can fassara ta mubahala ai tsoron mutuwan da yasa ba su yadda su yi mubahala ba dan kawai ne wai mai ce ai zan mubahala ake yi shi yasa ita shawa ta duniya Allah ya halitta mana ita amma Allah ya ce kada mu ketara cikin haram zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ya ce ya halitta maka waɗannan shawoyin na mata amma ka aizina ka ai luwadi ka kato shi armi kato mace ta aure mace ko kato shi armi robo ko robo shi armi mace ko kuma kare shi aure mace a'a an ce a yi aure aure na sunna ɗaya biyu uku hudu amma kuma kan azabar a ce kuma ba a yin aure shawa an daidaita ta dukiya ba a ce kakka nema ba amma ka nema cikin tsarin Allah kuma kakkai kun cika ce dukiya za ta zo ma komai Allah ya tsara shi in an yi ruwa an ce kai noma to menene matsala din amma hubbud duniya an ketare iyaka cikin ta abu na biyu yan uwa musulmi cikin annaqdu zati hadisi ne na abdullahi ibn umar radiyallahu an wanda imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da imamu abu dawuda an gane ko manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza tabaya'tum bil'ina idan kun ka koma kuna ciniki na al'ina malamai sun yi masa fassara daban-daban waɗansu na sun ka ce shine wato al'ina bai'i ne wato ciniki ne fi suratihi bai'un aqdun fi suratihi bai'un ciniki ne wanda a zahiri ciniki ne wa fi haqiqatihi riban amma cikin haƙiƙanin shi akwai riba wadda an kaɓoye shi ne ake kira kamar misali sun kace an yabi a ashai bil ajali thumma yashtarihi naqdan bi thamanin aqallu shine an yabi ashai'u an wato an yabi ar-rajulu shay'a mutun ya sai da abu an gane ko an gane ko bil ajali da ajali yace na sai san maka abin nan zan nan da wata guda nan da wata ɗaya zan zo na amshi kuɗi na sun ma yashtarihi na ƙadan sai ya sai shi yanzu yanzu bai samanin akalla da kuɗi kaɗan ma'ana yanzu mutum sai san maka abu miliyan ɗaya ya ce to nan da wata guda zan zo in karɓi kuɗi na shikenan ba ya sai ya sayar da shi miliyan ɗaya wata ɗaya ba shikenan sai kuma ya sai shi ce to in kana sai in kana sayar min ko in kana saida min to ina saye gare ka yanzu yanzu in baka jikka 800 sai a bashi jikka 800 shi wanga ya rika kuɗi shi ko wanga ya rika kaga dai asalin shi bai bashi jikka 800 bane yace in wata ya cika zaka kawo min miliyan ɗaya dubara ta wai Allah ake son aima dubara wallahi yahuda wanda sun ka shirya dubara ga Allah waɗannan masu kamun kifi kun ji Allah ce kul dalahum kunu qiratan khasi'in sannan kuma yahuda wanda Allah haramta musu cin kice sun ka narkar da shi sun ka sayar da shi Allah ya tsine musu ba a yi ma Allah wayo to kun ga wannan yana daga cikin irin musibbun da muke fama da su wa akhaftum aznab al-baqri kun ka riki wato abin nan kun in kun ka riki wato in kun kai ciniki irin na ina duk wani ciniki na dubara wanda haramun ne hakikanin shi wa akhaftum aznab al-baqri kuka riki wato abin nan muna iya cewa bayan asalin shi aznab ana iya cewa bundi an gane ko wutsiya ko kenan wutsiyoyin dabbobi shanu kenan ku- noma ya shagaltar da ku ciniki na haram ya shagaltar da ku wa raditum bizar'i ka abin nan noma ya shagaltar da ku kenan wannan kiwo aznab albaqar kiwo ya shagaltar da ku wa raditum bizar'i kun ka damu da mi kun ka damu da noma wa taraktumul jihad sai kun ka bar jihadi wani ya ce to na an ce an bar jihadi wa ya ga ma jihadi kawai a ɗauki makami ɗaya ne a je a yi jihadi a'a ina masu da'awa ina masu karantarwa duk jihadi ne suke yi masu karantar da 'ya'yan musulmi karatu duk jihadi ne suke yi mutum ya je yi aiki na halal ya samu abin da zai ci da iyalin shi don saboda ya biya musu makaranta su yi karatu jihadi ne wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa ya ga ma da da jiki ne na ake yin jihadi to wa taraktumul jihad kun ka bar jihadi in kuna da ikon ku yi shi Allah bai azaba ku jihadi na yaki ba alhujumi sai in kun yi karfi kuna da makamai kuna da ilimin da za ku yaka addifa'i in an kawo muku hari ku kare kasashen ku yanzu muna cikin rauni ba za mu iya kai mu kowa hari ba sai dai in an kawo mu hari mu kare kanmu kuma ba za mu iya cewa kariyar kanmu ba a'a mu daina mu daina kariyar kanmu a'a idan maki ya kawo mu hari yana kashe mu dole na mu yi iya abin da za mu iya yi an gane ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa taraktumul jihad kun ka bar jihadi an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sallallahu alaikum zullan Allah zai aza muku kaskanci la yanzi'uhu Allah ba zai cire wannan kaskanci ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addininku ashe abubuwan da ke ja mu na kaskanci yau muna cikin su ba ruwan mu kuɗi ko ta haram ko ta halatta za ta shigowa mu karama su shigo wani ma yanzu in ka tambaye shi yace an ka ce haram da halatta yace kai abinda a halatta shine abinda ya shigo hannu abinda a haram shine abinda abin shigo hannunka ba haka yanzu sun kai ta'arifin ta alhalalu ma halal bil yadi inji wadansu abinda a halacci ne abinda ya sauko hannu daga cikin matsalolin mu ya ku yan uwa musulmi akwai hadisi har yanzu na Abdullahi ibn Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah wancan hadisi shi ma na Sheikh Nasiruddin Albani ya ya inganta shi wanga hadisi da Abdullahi ibn Umar yana cikin sunan Ibn Majah yake cewa aqbala alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fuskanto mu faƙada sai ya ce ya ma'asharar muhajirin ya ku taron muhajirin waɗanda kuka yi hijira daga makka zuwa madina an gane ko kuka shigo madina hamsun idabtulitun bihinna akwai abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su wannan ba yana nufin muhajiri ne kawai ba wannan ya shafi dukkan al'ummarsa tana yiwa su ne suke a gabansa a wannan lokaci ko sun fi yawa wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsari ga Allah waɗannan abubuwan ku rishke su a rayuwa sai ya ce lam tafharil fahishatu fi qaumin alfasha bata taɓa bayyana ba cikin wata al'umma an gane ko hatta fi qaumin a cikin waɗansu mutane hatta yu'linu biha har su bayyana ta illa fashafihim at-ta'un sai at-ta'un annoba wal auja da kuma al'auja cututtuka za su bayyana a cikinsu shine fasha allati lam takun madat fi aslafihim waɗanda magabatansu waɗanda suka wuce allazina madau waɗanda suka wuce ba su haɗu da irin wannan cututtuka ba ashe coronavirus su yi da da wane ne ba ƙariya sun kai ba matuka alfasha ana bayyana ta balle yanzu da ake nuna tsiraici a tv a internet har ya kai turai yanzu ma a in mutum na son kwanciya da mace ma akwai damar da zai zuwa akwai inda ake nuna mata ga sunan zirya ya zaɓi da ke so ya ita yanzu ma har halakal jima'iyya suna yi namiji zo da mace na tarawa da ita akan hanya ana ɗauka su wai yanci ne sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce walam yanqusul mikyala mutane ba su tauye a mudu ba an gane ko almikyal ma'auni wal mizan wato almikyal mudu wal mizan da ma'auni illa ukhidhu bis sinina face sai Allah ya rike su da shekaru ana nufin sai an yi musu fari ashe masu tauye mudu suna ja mana bala'i na suna ja kansu bala'i masu tauye abin awu ko na buhu ko wanda ake auna da kilo manya da kanana suna jamu da bala'i ne kuma wa shiddatil ma'udati sannan Allah zai jarrabe mutane da tsananin tsananin rayuwa wa jawri sultani alaihim da kuma zalumcin shugabanni matukan ana tauye mudu matukan ana tauye ma'auni an gane ko sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace walam wato za a jarrabe mu da fari za a jarrabe mu da tsananin rayuwa ga kuɗi amma ba su da albarka wa jauri sultani alaihim da kuma zaluncin shugabanni ashe ana son zaluncin shugabanni ya dage kun ji daga cikin matsalolin abubuwan da ya kamata yan kasuwa mu ji tsoron Allah walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba su hana zakka ba illa muni ulqatra min sama face sai Allah ya hana musu ruwa daga sama walaula albaha'im in ba dan ruwa ba ba dan dabbobi ba lam yumqaru Allah ba zai musu ruwa ba ashe saboda dabbobi wani lokaci Allah subhanahu wataala yake ruwa saboda mi saboda an hana mi an hana zakka kun hana bayan Allah haƙƙin su kenan ko dole ne Allah subhanahu wataala ya hana ki amma dabbobi ake kalla sai ai musu ruwa kamar da malam Bahaushe ce albarkacin kaza kadangare ke shan ruwan kasku walam yanqudu ahdallahi mutane ba su warware alƙawalin Allah ba wa ahda rasulihi da alƙawalin manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa sallatallahu alaihim aduwwan min gairihim face sai Allah ya dora musu maƙiyi daga wajensu ashe tura wannan da suke tare da mu warware alƙawalin Allah ne mu yawa in ka ɗauki alkawali tsakaninka da Allah ba ka cikawa in ka ɗauki alkawali tsakaninka da mutane ba ka cikawa yau gashi nan ana kira muna rendezvous african african time shine saba alkawali travail arab shine tambadadden aiki wai aikin da bai da wani tsari bai da wani abu to idan zaman to haka na muke ga hadisi da cewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin ku Allah yana son idan amila amalan an yutqin ya iya aikin shi kuma ana zo ana ce mana travail arab rendezvous africain kaza kaza kaza kaza to matuka ana warware alƙawalla tsakanin mu da Allah tunda Allah ce mu cika alƙawali tsakanin mu da shi kuma yace mu cika alƙawali tsakanin mu da bayi an ka warware alƙawalla to Allah sallallahu alaihim aduwwan min garihim Allah zai sallada musu abin nan in an zo siyasa ka amshi kuɗin mutum ka ce za ka yi zaɓe kaza kaza kaza a zo amshi kuɗi ka ta kai harkar ka shi ko in wanda ya samu ne ya ta yi harka ta yi ba ruwan shi da al'umma su ita ko al'umma in ta samu kuɗi ta ki tsayawa akan daidai abin da Allah ya ce to wani na cika wani alƙawari sai an ta yi kiyama na da adiba kowa adibi na shi rabo a bashi sama ta yi nata ƙasa na ta yi nata in ana son gyara kowa ya gyara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kafirran nan aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim sai su kwace abin da a cikin hannuwanku abin da ke hannunku an gane ko shikenan abin da a ganunku su kwace shi yanzu gashi nan kuɗin su za su yi arzikin su buga mu su bamu arzikinmu da ke cikin ƙasa kuma su hana muna in sun ɗebo su tai can su aje su ce reserve na arzikinmu gaba ɗai ga hannun su yake sai in sun gada masu bamu bauta ga ta nan ƙarara kuma an kasa yadda za a yi amma saboda bi saboda ana nanna an warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah an gane ko matukar shugabannin nan su tsaya aka yi hukunci da littafin Allah ba gurgudun ikon su in ma ba su da ikon su tsaya a yi hukuncin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da ikon ya sa a yi hukunci da alqur'ani a makka a maida shi ita ce shari'a yayi hakuri har lokacin da Allah ba shi dama to a gidanka kai aiki da shari'a a makarantarka a wurin aikinka kuma ko a cikin wuraren hukuma kowa yi gurgudun abin da zai iya yi kafin mu samu karfin da zamu iya fitowa mu ce ita ce shari'a mu ta addinin musulunci ba wai bukatar ma aka yi a fito ɗaya a faɗa ba aikin ake bukata gare mu mu yi aiki da shari'a bana ba a yi wa ya takhayyaru mimma anzalallah kuma shugabannin nan nan su zabi abinda Allah ya sabkar illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya fitina tsakanin mutane ashe abin da ke kawo fitintunu rashin aiki da shari'a rashin bin Qur'ani da sunna shi yasa ake samun sabani an gane ko wanga hadisi da muka kawo malamai sun yi sabani shi yasa waɗansu malamai suka ce hadisi ne da'ifi sun sun ce cikin isnadin shi akwai Ibn Abi Malik wanda kuma ismuhu Khalid bin Yazid imamu zahabi da ya kawo shi da imamu hajar ya kawo wato a cikin tarjama cikin takribu tahdib an gane ko sun nuna malamai sun da'afa shi sai dai malamai sun kace walakin warada lahu tariqun akhar kenan yana da wata hanya guda ya taqawwa biha wadda zai karfafa da wannan hanya inda tabrani a wajen imamu tabrani fil mu'jam al wasit a cikin mu'jam al wasit da kuma al hakim ya kawo shi a cikin al mustadrak an gane ko imamu al hakim ya ce wannan hadisi ne ingantacce imamu zahabi ya tafi akan wannan ra'ayi amma sheikh nasiruddin albani ya ce hadisi ne hasanun ba sahihi ba bai kai daraja hasan ba don cikin ruwatakin shi an gane ko akwai wanda abin nan sai malamai sun ka ce wa tahsinu wato aqrabu kenan a ce hadisin ne hasanun yafi ba dan saboda muna ganin albani yafi imamu zahabi ba ko ko yafi imamu ibnu hajar al-asqalani a'a saboda binciken da an ka gano domin fa inna hafs bin ghailan da'afahu ba'dhum shi wannan rawin Hafs bin Ghailan an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun da'afa shi wa wasaqahu al-jamhur jamhur kuma sun yi tawfiqin shi kenan tunda an samu rawi guda wanda waɗansu sun da'afa shi ba duka ne an kai ittifaki ba shi yasa an kace nazala an darajati siha ila darajati al-husn wannan shi ne abinda malamai suka kawo kan wannan hadisi da haka hadisi ne ingantacce ingantacce to yan uwa musulmi waɗannan su ne illolin al'umman musulmi su ne illolin da yau muke fama da su kuma muna son kawai sai nasara ta zo mu samu ci gaba mu samu Allah ya taimake mu Allah ya muna budi Allah ya muna kaza Allah ya muna kaza wannan ba zai taba yiwuwa ba in muna son Allah ya taimake mu to mu dawo mu aje wannan sabarin mu dawo saboda sabarin nan abin da ke kawo shi kuma babban abin da ke kawo sabani menene a cikin wajen musulmi na farko jahilci mutumin da bai yi karatu bai da son sai ya jayya da malamai na biyu son rai kayi karatu amma baka son ka bi gaskiya na uku ga al'amari wanda yake maslaha ce ta al'umma entere wato abin nan general amma ana son a fifitar da maslahan mutum ɗai akan al'umma mai yawa wannan shi ne ke kamuna bala'i wannan da shi turawa suke amfani da mu sai a ce a'a a fifita jiha ɗaya akan sauran jihohi ya za a zaman lahiya a fifita wasu 'yan fati su kadai kamar su ne 'yan kasa akan akan waɗansu 'yan fati ko ko sauran mutanen kasa ya zai ya zama lahiya a fifita intellectual waɗanda ba su wuce dipursan ba cikin al'ummar kasa akan dukkan al'ummar kasa gaba ɗaya a fifita son ran waɗansu mutane 'yan tsiraru su kadai ke samun komai a cikin kasa ko wata kabila ita kadai ita za samu a bar waɗansu ya za iya zama lafiya duk an ka ce za a fifita mutane su fifita son ransu su kadai akan al'umma ko mutum guda a cikin family shi kadai saboda maslaha ta a bata ta kowa billahi allazi la ilaha illa hu zancin samun zaman lafiya bai kota su ba a cikin al'umma mu gaya maka mu gaskiya to don haka wannan kuma ya faru mun faɗa ko zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗansu sahabbai suka fifita son ransu ma'ana abinda suke so na zancen ganima aka dawo kun ga irin musibar ta shafi al'umma kuma shine yau tutawa suke amfani da shi dan maslaha ka kai kadai ka samu mulki ka samu kuɗi ka gina kanka ka gina yan fatin ka ka gina na bayanka ka yarda ka sai da ƙasar ka da al'umma ka da mutuncin ka da addinin ka shine kullun yake maimaituwa ya kamata a ce al'ummomin su tashi su farga daga irin waɗannan abubuwa Allah ya mana mai kyau ana nuna mini lokaci ya matsu mu karanta aya ta ƙarshe alramma sai gobe Allah ya kamar mu tashi akan ta ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ababen da suke sawa ba za a ci nasara ba an gane ko sannan ya tsoratar da su wato ya ba su abubuwan da za su taimaka wajen cin nasara sannan sai ya tsoratar da su daga abubuwan da za su sa ba za a ci nasara ba wannan shine alaka tsakanin waccan aya da waccan aya atiu ku yi da'a a da'a ita ce sanadiyar cin nasara mukhalafa saba ma umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam shine sanadiyar ci wato ci baya da lalacewa da tambadewa wala takunu ka ku kasance kallazina kharaju kamar waɗanda suka fita min diyarihim daga gidajensu liyamna'u ghairahum don su hana wanin su walam yarji'u ba'da wato najata liyamna'u irahum kenan don su hana irahum ayarin su daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama shi walam yarji'u amma ba su dawo ba ba'da najatiha bayan wannan wato ayarin ya tsira bataran sun fita bataran dan jiji da kai girman kai wari'a annas ko wariya annas a qira'a wanda zamu zo insha Allah mu bayani wanda suka karanta da riya annas kamar imamu abin nan Yaqub kenan wari'a annas saboda yin riya a jiji da su haithu qalu la narji'u sun kace ba za mu koma ba hatta nashrab al-khamr sai mun sha giya ko mu ce sai sun sha giya sun kace wa nanhar al-jazur sannan sun kace sai sun yanka al-jazur raqumma kenan wa tadribu alaina al-qiyan yan mata su buga musu abin bugawa daga raya da kuntagi da abin bugawa bi badrin a badr fa ya tasama'u bi dhalika nas mutane su ji haka inji mai jalalaini wa yasudduna Allah ce wa yasudduna kinan suna kange annasa mutane an sabilillahi daga hanya Allah wallahu bima ya'maluna muhit yace bil ya'i wat ta akwai qira'a wallahu bima ya'maluna muhit wallahu bima ta'maluna muhit Allah mai gani na ko Allah ya kewaye muhitun Allah ya kewaye ilman da abin da suke aikata fayujajihin bi zai sakanka musu ko kuma muhitun Allah zai hallakar da wato abin da suke aikatawa na ayyukansu na makirci yan uwa musulmi lokaci ya matso a yi hakuri nan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu da za mu tumu tashi akan wannan aya da izinin Allah abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh